أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في القول الخافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبدن من أهوال العباد جائل العلماء واسدة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابع من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد دل دلالا مبينا أما بعد فيا أمات الإسلام وغراس العقيدة إخواني بالله وإخواتي بالإسلام أحييكم بتهية الإسلام وهي تهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara darasu mana tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatar da shi a dukkanin mako-mako wanda insha Allah yau muna 22 da watan rabi'in al'awwal yani wata na uku a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin muwafaka da bakwai da watan oktoba wata na goma shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka faɗa ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markaz mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda yake karce dispensar garin zandar jamhuriyatin nijar insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani muna cikin suratul baqara mun zo aya ta 85 ba tare da jan lokaci ba akramaka Allah tafaddal mashkuran ma'jura
a'udhu billahi minash shaitanir rajim birrahmanir rahim أولئك الذين اشتروا الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا سوني وإنهم أولئك اسم الإشارة للقريب وإنهم وإن سكن قباتا أمبارك اسم يهودي يهود يهود توبا واو Allah ya hana su kaza sai su ina fata mu shine sai Allah ya ce ulaika irin wa'annan yahudin da aka baku labarin allazina ishtaraw alhayatad dunya bil akhirah suka sayar rayuwar duniya da lahira ma'ana suka zabi duniya suka bar lahira malamai suka ce duk inda za a ce sun zabi duniya da lahira ko sun zabi bata da shari'a to abinda suka zaba shi ake fara kawowa nan ma ula'ikan lazina jarawul hayatar duniya kenan me suka zaɓa rayuwar duniya suka bar mi sun kwammace su yi hasarar lahira in sun samu duniya to can ma ai mun karanta wa farkon bakara ula'ikan lazina jarawul dalalata bil huda me aka fara ka dalala ko huda kenan wanne suka zaɓa dalala suka bar mi shiriya sun kwammace su rasar shiriya su samu bata akan rayuwar duniya to su ma a nan su ne dai ula'ikan lazina shtarawar hayatar duniya bil akira suka masanya suka sai da rayuwar duniya da lahira ma'ana suka zaɓi duniya suka kyale lahira wala yi kafafa anuhumul azab to a ranar kiyama ba a sassauka musu azaba wala hun yunsarun kuma ba mai taimakon su ina fata mun fahimta kenan so ake ka fifita lahirarka akan duniya a ba ce ba kanka kanka ji dadi a duniya Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wa mutaki fi ma ataka Allah dar al-akhirah ka nemi abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira amma wala tansa nasibaka kaka mance rabanka na duniya babu lai ka ci mai dadi ka hawo mai kyau ka sha mai kyau ka yi babu lai na'am yo ai asali ma na masu imani ne قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة yau ai kafin ma da yake jin daɗi albarkacin kaza ne ka dangare kan samu ruwan kasko yau ai daɗin naku shi yasa Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا akwai masu cewa Allah duniya duniya duniya akwai wani kowurdi za ka bashi shi kawai ya yi kudi duniya babu zai lahira ina fata fahimta a tukakka manta ka san ka na duniya amma lahira ka fifita ta akan duniya ina fata mun fahimta babu laifi ka ji daɗin Allah ya baka a nan gidan duniya amma to ka kamanta ya zaman to ka fifita lahirarka akan duniya ka saboda ita ita ta hiddawama kuma duk hasarar da za ka yi a nan duniya mai sauƙi ci ka iya samu daga baya amma an kai hasarar lahira na rantsi da Allah ko ko an ƙare ba yadda za a dawo ba ba a retur ina fata mun fahimta قل إن الكاسرين الذين كسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة hasararru wanda ya hasarar lahira shi ne hasarar ne amma don ka hasarar duniya kudi babu gida babu kaza babu wannan duk ba hasara ba ce daga baya allah ya ga dama ya baka hayyalin limka ba amma an kai hasarar lahira inda ya kata an kare babu zancen a dawo a ce a gyara wa yau mai abdu zalimu ala ya dai kuli ya laita ni takastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakiz fulanan khalila laqad adallani an zikir ba da izjani wa kana shaytanu lil insani khazula Allah yace wa laqad atayna musul kitab hakika mun ba annabi Musa littafi wanda littafi ne aka ba annabi Musa at-taura wa qaffayna min ba'di bir rusul wa qaffayna atba'ana shine kalma ta waqafaina muka bibiya muka biyo min ba'di bayan annabi Musa bin rusul da manzanni ashe kalibin annaba da yawa da aka samu bayan annabi Musa wallahi wani su malamai suka ce tsakanin annabi Musa zuwa annabi Isa sai da aka samu annabi dubu dubu shi kuma daga annabi isa babu wani manzo sai kuma daga ƙarshe annabi muhammad tsakanin annabi musa zuwa annabi isa shekara dubu a dubu shi kuma daman duk karni guda ai shekara ɗari ya ke ko yanzu ko tura ma da sun sai su ma sun yarda shekara ɗari shi ne yake karni guda siyaki malarabe siyaki ina fata mun fahimta to karni guda shekara ɗari in aka yi shekara ɗari an yi karni guda to sai da aka yi shekara dubu tsakanin annabi musa zuwa annabi isa tsakanin annabi isa zuwa annabi muhammad shekara 650 ko shekara 700 to nan wannan shine ake cewa a halin fatra babu wani annabi sai daga ƙarshe kuma Allah ya turo annabi muhammad sai yake annabci ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad shi rihe annabci Allah ce ya rihe ya salamu ashe yanzu wani in yazo yace ga wani ya zo da wani salati ya kene yana tuhumar Allah yana ƙaryata magana Allah ya ce Allah ya ce yariya shi kuma wani yazo yace ya hude kafirci ne kuma kafirci ina fatan Allah subhanahu wataala ya ce wa kafaina sai muka bibiya min ba'di bayan annabi Musa bin rusul da manzanni akwai aya ta cikin cikin suratul mu'minun Allah ya ce summa tatra تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسلها كذبوا sai muka biyo bayan annabi Musa da annaba tattara suna bibiya wani bayan wani wani ba tattara kin wai a shehe wani yana biyo bayan wani shine tattara ina fata eh tab bar ita ina ai shi yankura baya baya ta bayar da malam sali ka an baka malam sali ina shi ne tattara ina fata ubangiji subhanahu wata'ala nan kuma sai ya ce wa kamfaina to wa kamfainan ma sun tattara ne muka bibiya ina en mun ba adihi bayan annabi musa bin rusul da manzanni wa ataina ana da ana da wa ataina isa ibn maryam al-bayyinat sai muka ba annabi musa dan na maryam hujja bayyinat hujja malamai suka ce ita ce injila annabi isa injila ka bashi kuma da yazo wali uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaykum abinda aka haramta ma yahudi shi annabi isa da yazo ai a taura an haramta musu shan nonon rakumi ko da kitse da an haramta musu yahudu saboda su daga silayi sai Allah ya haramta musu wani abu ka san mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi shi yasa mu al'umma annabi Muhammad shiga malami yo baka sa baka yana kana tarayya ina fata fahimta kun san mu al'umma annabi Muhammad kun san su yahudu daga silayi sai Allah ya ce to nuna raƙumi ka ku ƙara sha haramu tunda kun muni ni ma ina haramu haka Allah yake ma yahudu da suka yi wani laifi Allah ya ce kitse na shaniya ko na rago in ku hede ku ci naman zalla amma babu zancen kitse daga sun yi kaza sai Allah ya ce haramun ne kaza ina fata mu amma mu al'umma da Muhammad sallallahu Allah ce ma kana Allah li yu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun inda kuna istighfari da abu da hede ku yi istighfari ko al'umma annabi Muhammad kuntum khayra ummatin kenan ukhrijat lin-nas to anan Allah yace wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat annabi Isa dan da Maryam sai suka bashi hujja ita ce injila ka san wani abu ai yahudu sun zo duk wai ka san wani abu duk annabi Musa da yazo da at-taura to duk annabawan nan da muka ce an samu annabi dubu kafin annabi Isa ko to duka da at-taura suke yi na'am duk yahudi ne kuma da annabi isa ne ya zo sai aka zo mai yayi aka bashi injila ita kuma injila ta saba abinda attaura ta zo da ita abinda attaura ta ce haramci injila ita ce halaka to wannan ne he yahudu suka saba annabi isa hasada he ma suke neman su kashe shi suka yi yunkurin su kashe shi Allah ya ce wa ma qatalu wa ma salamu walakin shubiha lahum wa innal ladzina talafu fi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilm in ittiba li zan wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah sun so su kashe shi duk inda annabi Isa ya je wa'azi eh yahudu wajen dubu suke neman shi su in ya ji sun zo sai ya nausa gaba kuma in ya nausa gaban ci gaba zai da wa'azi tashi duwatsai sahara ru- ba inda bai shiga ba ko arme bai yi ba shekarar shi talatin da uku ina ba za mu yi kai inda zai zamna ma bai da yau dai in yi zamna zama za a kashe shi haka ba annaba suka sha wannan wa'azi ta yanzu daga an zo an fece ka da mari ne ka ce ka masa wani irin masu ko dan an ware ka baka da labarin annabi nuhu wani zarfi zaman da mewa yayi da sayi yayi da rana yayi da marece ya tara mutane ya je kasuwa ya je tasha ya je hilimba yayi da daidai ya kwankwasa ma gida ya ma wa'azi i har gida wa inni kullama da autuhum li tagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wasdaga shawsiyamahum wa asaru wastakbaru istikbara thumma inni da autuhum jahara thumma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra faƙul tu saka firu rabbukum inda kuka da ba zarfa zaman da bai wasu ya sha wahala amma bai wasa ba bai yi zuciya ba kakka wasa ci gaba continue na ina fata mu Allah yana tare da kai ina fata mu Allah ya ce in tansurullaha yansurukum wa yusabbit Allah ce wa ataina Isa ibn Maryam al-Bayda annabi Isa dan na Maryam ne muka bashi injila wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai muka karhe shi da ruhul qudus wai ruhul qudus malaika jibril in ka ce ba shi bane Allah ce nazala bi نزل به الروح الأمين ala qalbika على قلبك لتكون من المنذرين to nazala bi ruhul wai ruhul amin malaika jibril
نعم tanazzalul malaikatu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح وين وذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم مم.
إنه كان إذ انتبذت.
انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مم.
فاتخذت من دونهم حجابا تازو فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كار كوما كير ina ba zan wai ka san wani abu to qur'ani ma Allah ya ambace shi da ruwa wa kazalika auhayna ilayka ruha كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا to nan qur'ani wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina muka ma wahayin wani ruhu daga al'amarin mu kenan ba duk inda kaga ruhu ba zaka fasalta zaka fasalta shi da jibril kuma to to to tsaya tsaya tsaya to akwai ruhu ma rai wai sa aluna ka anu ويسألونك عن الروح to nan kuma ba qur'anin bane rai ne suna tambaye ka game da rai qulu قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
wai sa aluna ka anu ruhu suna tambaye ka rai a ina yake annabi Muhammad Allah ya ce qul ruhu annabi kai ma baka san barai inda yake kuma ba a hudu ba yake Allah qul ruhu min amri rabbi Allah ya ce rai yana wajen lamarin ubangiji annabi ma sun san bai da rai ka tara likitocin doktororin duniya gaba ɗaya kam ka ce ina rai ba abin da za su ce yau annabi ya sani waye zai sewa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhul qudus sai muka karehe annabi Isa da ruhul qudus mala'ika jibril shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hassan bin Sabit yake muwaki ne na annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai addu'a Ku- eh, annabi yace tashi Allah yana tare da kai kare ramun ba ka kare ni yahudu suna mini zambo sai Hassan ibn Sabi ya tashi ya rika ma manzon Allah yana rere ma manzon Allah waka dan ya kare annabi Muhammad to da nan ne kun ga waka ashe ta halitta watan eh dai ba kowace ba a ba irin ta su bai da bege ba a gidanka ba a sa fitila isbahu domin haskenka rana wata taurari don sun samu ne daga haskenka ina ba za mu yi a wato yanzu kafin annabi Muhammad akwai rana kuma akwai wata kuma kuma da haske ina ba za mu yi a wannan to ake ka hudi abinda akwai shi kuma babu ganga babu piano babu gitar bass gitar solo to yanzu ina baka tabbaci yanzu wallahi wannan maulidin da ake wai happy birthday bin tudurwa irin wani wani ake kawai aka zo na happy birthday to you ya rasulullahi happy birthday a uzu billahi yanzu da ɗabi'a krista ce ko ta musulmi ai sai kar krista suke happy birthday to kuma kuma happy birthday to da akan annabi muhammad Allahu Akbar.
ina fatan fahimta to yanzu ina baka tabbaci akwai Michael Jackson na annabi yanzu Subhanallah.
wannan rena annabi ne ko girmama annabi reni akwai Maria Kelly ta annabi Anshanti ta annabi Shakira ta annabi 50 cent na annabi ha akwai Lil Wayne na annabi a'udhu billahi duk yawon yiwuwa yanzu wannan daraja an daba ka cin mutunci an daba ka ina fatan ku yanzu da za ka samu ɗan molidi ka ce don allah a harari yanzu a harari shimawi iziya rasala askari muktasar mutawwada wai a ciki akwai babu duk wani babu da ka sani akwai amma akwai babu molidi wallahi babu littafin da adam kai babu to yanzu abu malamai suka ce tambaya uku za musu wai shi wannan maulidin da ba su kashi ba manciya ce suka yi dukansu an ce duka sun mance ai da sun mance wani sai a samu iya tana haye daya to ko kuma babu shi ne ko kuma a yanzu an ce duk ba su sani wani to ko kuma manciya ce suka yi to to to shi kenan to ko kuma dai babu shi yo to shi ne babu shi ina fata mu da da akwai shi da haidi yimi a cikin aharari ko na ce mana kawaidi akwai kit- akwai babu sala akwai babu fara'idus sala akwai babu fara'il rudu mustahabus salat sunanus salat a aharari akwai babu kitabus sala akwai babu fara'idus sala sunanus sala akwai kai a cikin shi a harari ha akwai yadi babu sahawun sala to yanzu shi ke na to mubar a harari muke shi ma akwai babu lodo akwai babu sala akwai babu har babu zaka akwai a cikin ishimawi har babu soma har kitabul hajji duka akwai wallahi a cikin ishimawi eh to daga ishimawi ya iziya akwai babu sala akwai babu lodo akwai babu sawa akwai babu salatul istisqa akwai babu salatul kusuf akwai babu salatul ideni ideni azumi da mi layya akwai kitabun zaka to shikenan daga iziya muke da sala wai ka san wani abu a iziya ha akwai yani babu kudan cizo kudan wanda ya samu warai Allahu akbar wallahi warai shi kudan cizo ya same ta to na rantse da Allah duk wani su ba musamman mai kudan cizo ko to a cikin iziya akwai babu kudan cizo risala akwai babu zala babu wudu babu zaka babu hajj babu sawm babu babu gado miras babu duk akwai buyu to to to daga risala ai askari akwai babu zala babu wudu babu sa- babu zaka babu babu babu babu salatul idain ba duk sun kawo to daga askari sai kidin tashi lawali kuma kotasar ina fata fanta to wai a cikin mukutasar wallahi ha akwai babun da kwakwalwar ka ba taɓa hangon wato akwai babun shi a cikin mukutasar sun ce shi mukutasar nan da shekara 700 ne aka yi shi amma yanzu haka in aka zo aka zauna sai a ga lalle wallahi akwai kafiran da suka musulunta don mukutasar sai su ga in aka wadu wani abin da dan canda kuma yanzu gashi yana wakana wai wannan wani irin ilimi ne in ba addini ba wallahi babu wanda zai wani abu sai a ta to wallahi duka babu sala babu babu kitabul mauludi kai sunan shi babu sani ba su san ba sunan shi kwata kwata kai annabi bai taɓa yin zautan mauludi kuma ya ake yanzu in ka ce maulidi addini ne ai shi addini abu ɗaya ne ya abuwa kuma abu ɗaya ne in ka je america ma yadda in za ka ci abinci za ka ce bismillah in ka kare alhamdulillah in za ka shiga bandaki a bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal kaba'is in za ka wuto gubra da ko america kai ko su ko qatar da ko lebanon ko koyar ko ko turki ko switzerland ka je duka abin yadda aka yi a zandar kai ko ko kauyen zandar in dai addini ne in ka je wata kasa dubbai ma haka ne in dai sunna ce to amma maulidi can suna ishiriniya can suna hamziya can suna wai su ma maulidin su na gani kawai hili ne kato sai ka zo ta gudu sai ka kura sai ka hado shi ne san annabi su kuma wani sirawa a kwanta dan annabi muhammadu a tashi dan annabi a murgida dan inna lillahi wa inna san annabi ne yanzu san annabi ne in san annabi ne mun kai abubakar mun kai umar mun kai usman aliyu abu huraira abdurrahman bin au sa'ad bin abi waqas sa'ad bin eh, mu'az mu'az bin jabal kai ina sahabun nan da eh sauban shi san annabi begen annabi in yana kwance a gida in begen ya tulluko shi da gudu zai zo ya ga annabi hankalin shi sai kwanta wata rana yana kwance kaga masoya da gaske yana kwance sai ya tunani ya ce kai kai kai kai in aka je lahira ni na san annabi yana jan kadin ala a aljanna ni kuma ba lalle wani yana jan kadin ne gurin mu ba dai ba ta gudu ya taso ya ce yanzu annabi in aka in aka je lahira gidan mu ba ba dai ba ya za a yi ba na iya ba zama wallahi babu kai annabi ya shiru sai Allah ya sauko aya wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa shikenan annabi yace in kai biyayya da ni kana tare da mu fadan mu dai da almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so shi kuma wannan masoyin annabi amma bai zo ba yana rawa bai zo ba yana yayi ina fata mu wai wai ka zauna shi wannan sauban ba zuwa yake a tsebe da kudi ya kama annabi dan da tsebe abu mai tsada abu saboda san annabi bai da kudin eh annabi ya kare ci sai ya ce to annabi biya yau ni ban da kudi amma so nake ka ci kuma ina fata bai abinci da ya yi kowane abinci tsada ba shi bai ciwa in ya kama annabi hannuwa bai sa annabi yake so kawai ya ci wannan san annabi ne ko ba su he ya ci ya kare ya ce to annabi ko ya yi kowa haƙuri ya yi kowa ma'amala mai kyau kuma sai ya biya bai ce yau kai ka san baka kuɗi ka siyo mun yau ka je ka bi a'a annabi biya ki ai inda muna koyin da annabi muhammad da duk wani abu da kake gani normal ina fata ku kai annabi muhammad san annabi kamar biyayya ta asali ila wa tahsabuhu bahu haza la amrika badi law kana hubbuka sadiqan la adatahu innal muhibba liman yuhibbuhu mudihi ta asali ila kana saba ma Allah ba kai ba annabi kun yi hannun riga da shi wata samu hulbahu wai kana tsammani wai kullum karkari ya kai masoyin annabi ne yau san annabi a baki ne wai kawai ya kaga mawaki da dan fulum sun zuwa mutu daga an ce muhammad sallallahu ha a dauka wa harfiya fatiya ha a shawa a jiki amma kuma annabi ya hana fulum ina fata fahimta ta waka irin taku wai sun yi kowa zan a baki shi yasa aka samu wani dan film yace wai da ku rika zuba kudin ku kuna gina masallaci momu wai gwara ku rika bada kudin ana tsara film a uzu Allah shi Allah shi shi kuma wani yace da a fasa in ka tambaye ni yaushe za a fasa izo su lawan ahmed yace ayo ai in ka ce za a fasa izo su bakka maki shi musulunci izza san Allah ya yi sifir mulkin ta ba zan ce wai a tambaye ka yaushe za a fasa ta ina ba za mu yanzu wannan shi san annabi san annabi ba a baki bane a abiyayya wandonka irin na annabi na'am rigarka irin ta annabi na'am sallarka irin ta annabi na'am ruku'unka irin na annabi na'am dagowar ruku daga ruku'unka irin na annabi Na'am.
gemunka irin na annabi na'am sujudarka irin ta annabi Na'am.
dagowa duka sujudarka irin ta annabi Na'am.
cin tuwonka irin na annabi Na'am.
shan ruwanka irin na annabi Na'am.
tahiyarka irin ta annabi Na'am.
shiga masallacinka irin na annabi Na'am.
hutawa daga masallacinka irin na annabi mu'amalarka da iyalinka irin na annabi zamantakewa da ƴan uwa irin na annabi Na'am.
kallonka irin na annabi na'am
amma kai kunshi hannun riga shi yayin da kai gane kai Allah bai taɓa ba cewa ku zo annabi tun daga bakara hannunsa sai dai ce ku bi shi san shi ne bi san bin shi ne san kai ta ce kai masoyin annabi ne amma kun sha hannun riga baka mai biyayya to kai ba masoyin shi ba. yanzu matar ka ta gida ci kada mutum ba kai ba heri shiya kullum tana ta yabanka amma da ka ce a dawo turai ta ce ba yi a yi kaza ba yi duk abin da ka sa tabbata yi amma wa kun ba kai ba ina fata fahimta kai za ka je wa ta yi ina fata fahimta so ne amma ta yi shiru duk abin da ka umarta ta shi kawai normal babu zancen ma muso ko ba ta faɗi ba da baki in ta faɗi kuma da baki ƙarin wannan soyayya ina fata fahimta to amma wai kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ayyadna bi ruhul qudus muka kare mal annabi Isa da ruhul qudus malaika jibril afa kullama ja'akum rasulun duk lokacin da manzo ya zo muku ku yahudu bima la tahawa anfusukum da abinda ranku bai dace da san rai ba istakabartum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wa in su jama'a daga cikin ku sai su karyata wa fariqan taqtuluna wa in su jama'a daga cikin ku sai su yaki ma wanda annabin ya zo da shi abinda annabi Isa ya zo da shi ya kuce ku yake shi ku yaki al'ummar shi wai wata fasara kuma wa fari fariqan kazzabtum wa in su jama'a daga cikin ku ku yahudi su karyata wa fariqan taqtulun wa in su jama'a daga cikin ku kuma ku rika yakan juna tsakanin ku da juna wai wanda suka yi imani ya ku yake su su ma wanda masu imani su yaki ka wanda ba su yi ba imani a ko kuma sai ku karyata a wannan annabin kuma hannun ku yake shi ku yaki kuma al'ummar shi ba haka ba yahudi suke to ai annabi isa yahudu sun so su kashe shi bayan sun so su kashe shi da al'ummar shi da suke tare shine fafarikan kazzabtu wayan su jama'a daga cikin ku sai su karyata amma nan tunda aka ce wayan su jama'a daga cikin ku sai su karyata kenan wayan su jama'a kuma sai su yi sai su gaskanta sai dai galibi wanda suka yi karyata annaba da su suka yi yawa shi yasa Allah ya ce minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun daga cikin su akwai mu'mine sai dai mabiya yawan su duk ba su kai laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun Allah ya ce ba dai ba suke kai Allah sarkin adalci in an samu dubu duk lalatattu ne in an samu mutum daya na kirki ne Allah sai ya wuce sai ya mai adalci ina fata mu na'am
ومن أهل الكتاب من إن تعمنهم بكندار يؤديه إليك ومنهم من إن تعمنهم بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم daga ciki akwai wanda in ka bashi dinar dubu dinar dubu sai ya mai noma ko kwandala bai taba ba yadda ka bashi ko sun ciya amma akwai wanda in ka bashi dinar daya a yahudu wallahi sai ya cuce ka a dinar ɗaya Allah wai yana yaban Yahudi ne wa'ansu na kirki ne wa'ansu ba a cikin wani karkashin wannan aya ibnu kasir ya kawo ta kisa wa min ahli kitab man yatamalu bi qindarin yu'addihi ilayka aya ce a cikin suratu ali imran akwai wa'ansu da suka wakana Yahudi ne a zamanin wajen kabila da ta wuce annabi yana ba da labari mutane ne guda biyu duka kuma Yahudi ne ɗaya an zo cin kasuwa sai ce da Allah rabta mini dinar dubu dinar dubu ya ce to ga dinar dubu ne ba shi sai ce to ina mai rubutu ina shaida ya ce mai rubutu shi ne allah shaida shi ne wakilinmu shi ne allah ni banda bukatar a rubuta banda bukatar a samun shaida kawai na baka don allah allah ya zama shi ne shaida shi ne wakili shi kuma damar duk abin da za ku ku biyu na ukun wa kuwaye ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika wala aksar illa huwa ma hum aina ma kanu duk inda kuke ko in ku biyu ne na ukun ku Allah ne in ku hudu ku ne na hudun ku in ku biyar ne na shiddan ku in kasa ma biyu ne na- in kai ɗaya ne ma da yi wala Allah ne kai nuna wala Allah yakin da Allah ya ce wala aka sarfi yakin ko kan raba zaɓi ina fata ku to shi ne to yanzu wannan sai ba shi ce Allah shi da shi da to me yake faruwa shi kuma ran nan ya zo ya ci kasuwa ya tattara kuɗi da ya zo ya yi ta jiran wannan mutumin ya zo ya ba shi kuɗin shi bai zo ba ya yi ta jira ya yi ta jira bai zo ba shi kuma Allah shi da shi da ko sai ya haɗa kuɗin ya yi sati malamai suka ce bai kai shi ba kuma yana ta rema kuma ya rasa ina yake amma ya san ƙauyen ina ba za mu shi kenan sai ya tattara kudin ya tattara kudin sai ya samu wani icce sai ya hada lokacin nan babu wani bakwala da wani mai ya hada ya tsirbe sai ya sa a cikin ruwa sai ya ce ya Allah kai ne wakili kuma kai ne mai shaida a kai ma wannan mutum Allahu akbar.
kudin yana zuwa shi kuma wanda ya zo yana tattarwa ruwa ya cikin tafki yana dan ban ruwa da sauransu kawai ya ga wani abu ya ce eh shi kuma yana aza ice ne ya kai gidan shi a yi da huwa yana dauko ice da yana buɗe a kawai ya ga kudi kuma da rubutu da da- da wasiƙa na ne ne ka kuwa wajen sati guda wajen sati yan semen ban zan kama kuma ga kudin nan Allah shi ne wakili shi ne shaida na ba shi ya kai ma da ya dauka ya kirga kudin shekadi zan dubu yadda ya bada haka sai an ji ya aiki to sati mai zawa sai kowane mutumin hallo shi wanda ya turo kudin sai ya tattara kudi dinar dubu dan yana da karkin Allah ya- ya- yana da karkin Allah ya kai amma kuma dai bari ya tattara da ya zo ne da shi in ma bai zo ba ya ne ya ba shi wani yanzu dan Allah da ya zo sai ya ce to ga kudin ka dinar dubu shi wanda ya sa kudin ba sai ya dauko bai ce ba ana kama kudin ka an turo ma a ce ga dinar kin ka dubu yanzu inda wani munafiki ne sai ya ce a yawwara yanzu an kasu ko wanda ai ban gaba wayanta ina fata ku shi kenan sai ya ce masha Allah wannan ga dinar kin ka dubu sai ya ce to ba ka ba ba Allah ya kama ya ce ya ya kama Allahu akbar.
ina ba za yanzu in namu ne zama wa ake aikar samu a zamna a ce karti samu a zamna a ce to yanzu ana neman taimako talaka da kai a nijar mutum miliyan kaza ne sai a ce to a ƙara to to to a yi amso bashin a guri kaza duk an zo muku bashi duk ana muku muni ne ba a biyu ina fata ku ban gaba komi shi kenan sai a zo a zamna sai a zamna a ce to lakon dubu ce za a yi sai a rubuta a rubuta to gashi nan to a amso kudin a kudin su su zo lakon dubu a ɗari ce a kai ko goma sha biyar amma kudin tsakanin su ya shiga aljihu amma lakon jin amma ba shi kuma yi a ƙusi sai a ɗauka a kamara a samu lakon kaman guda kaza sai a ce a yi gashi nan duka wannan shi ne. haka ne ko ba haka zalunci ne kuma akwai amana to shi wancan yahudin akwai ma amana ta tarras to wai wannan bai yahudan da shi wanda ya samu kudin ya ce na samu ba ya gaba ni ba da shi wanda ya turo kudin wai wayi amana Ina ba ta mu. shi ho yana zaune ya ga kudi ya kirga ya ajiye yanzu da ya ce bai gani ba ba shi ba za a yi sai ya ce ya gani shi kuma ka ba mu dama ya yi kokari ya tura ma waye amana Allah ki Allah ran mawalan ma ja'a wani kitabu eh akwai ayo قالوا قلوبنا غلف Na'am.
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Na'am.
wa qalu yahudi suka ce qulubuna gulub kai daga jin gulub ai ka san ba kyau Na'am.
suka ce zukatan namu ne dai arhe in an yi wa'azin ma bin bashi ka ji wadanda ko mutum ya ce ni lalacecce ne ni ma na sani dan jahannama ne ni to ko ka- dan- dan jahannama ne ko tunda kai ka nema Allah abin da ka nema kulubuna suka ce zukatan namu ne arhe wallahi an sa an ruhe falan ma za ku da suka zage sai Allah ya zagar da su la'anahumullahu bi kufri Allah ya tsine musu da kafirci su su yahu fa qalilan ma yu'minun amma haka dan ne masu imani amma an samu masu imani ko ba za dan akwai masu imani shi sai Allah ya ce fa qalilan kadan ne masu imani a cikin su amma dai akwai dan kaka zo ka rika kudin kudin zo goro ka ce dai yahu a'a ka faɗi masu imanin kamar yadda Allah Allah sarkin adalci ashe ba kullun goro ka ce ni na yi zama haukaci duk kaza kaza ne a'a ba kaza ba in akwai na kirki ko kaza faɗi shi shi ne adalci kaka ce ai ni din na san kaza kaza ne a'a ina fata mu Allah ya ce walan ba ja'a ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
Allah ya ce walan ma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah su yahudu wani littafi alqur'ani musaddiqul lima ma'ahum yana gaskanta abin da ke tattare da suna at-taura da injila da sauransu wa kanu su kuma yahudu sun kasance min qablu kafin Allah ya sauko qur'ani yastaftihuna suna neman taimako alallazina kafaru da kafirai kafiran makka falan ma ja ahun ma arafu lokacin da ya zo musu abin da suka sani kafaru bihi sai suka kafirce ma annabi muhammad fala'anatullahi alal kafirin la'anta allah ta tabbata akan kafirin anan yahud walan ma ja ahun kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga allah shine qur'ani musaddiqul lima ma kuma qur'ani yana gaskanta abin da ke tattare da suna at-taura da injila wa kanu su yahudi sun kasance min qabl kafin qur'ani ya zo yastafitihuna suna neman taimako wajen Allah kun san yahudu ai suna da littafi amma suna kuri cewa suna yunkurin cewa ai littafin su daga Allah yake kuma annabi Musa aka ba littafin su da su da Kirista ko kenan suna cewa suna da addini daga sama amma mushrikan makka ba su ba su littafi ba su a taura ba su injila baranta su kawai addinin maguzanci ne amma kenan gware ba yahude da manazare da mushiriki saboda shi yasa ma musulunci yace ya halitta ka arbu ba yahudiya ahli kitab ko ba nazariya ahli kitab kai musulmi amma bai halitta ba ka arbu mushirka wanda ba ta da addini ko ba mu yuse wanda bai da addini bai halitta ba amma yahudu ko ai su suna riya sun yi imani da attaura ko injila kuma su yahudu suna ce annabi musa nasu ne kirista suna ce annabi isa nasu ne shi yasa musulunci saboda kai ma annabi musa ka yi imani da shi annabi isa ka to yahudu lokacin nan yastafiyuna sun tashi kaf Allah sauko mu wannan annabin da zai zo na karshen zamani da qur'an da littafin da za a sauko mai Allah sai ya fito daga cikin mu mu yahudu ko ba nasara mu kafin mu ga yaƙi waɗannan mushrikan kenan su so suke a sako saboda sun karanta a cikin attaura da injila allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abuna sun san annabi Muhammad sama da yadda suka san ɗin su da shi ya suke cewa wannan annabi ya zo daga cikin mu mu yaƙi waɗannan mushrikan mu fatattake su mu musu kisa kisa na adawa shine ya zafi tihuna alallazi na kafaru su suna ganin a lokacin nan su ne masu imani sama da kafirai mushirikai wanda ba su da addini kuma ai haka ne sun yi su sama da su mushirikan wanda wanda ba su da addini kwata-kwata wanda har musulunci ya ce ya halitta karin mai yahudiya ko wani kenan gwara su da mushirikai masu bautar rana da wata da sauransu su ba su ba littafi daga sama to ya taftiuna suna neman taimako su yahudu da nasara alallazi na kafaru ga kafirai mushirikai anan to amma su ba yahudu da nasara ne to ka san wani falan ma ja ahun ma arafu lokacin da ya zo musu abin da suka sani annabi muhammad ai sun san siffar shi cikin attaura da injila amma bai huto ba cikin bai hude da bi da nasara to kafaru bi dan hassada ya suka kafirce ma annabi muhammad wai me yasa bai huto da ba daga cikin bai hude ko ba nasari ya huto kuma daga cikin mushrikan mutanen bakka ina fata mu yau shi kuma sai Allah ya sauko mai Qur'ani ai daga cikin Quraysha su kuma masu wazar lazare da uzza da sauransu su suna da littafi daga sama basu amma yahudu da nasara suna da to wai hasada ce shi yasa Allah ya ce hasadan mai indi anfusi dan hasada daga gare su wai me yasa bai huto ba daga cikin su me yasa bai turo shi ba bai turo shi ba daga cikin yahudu ko ba nasara ya huto daga cikin mushrikai makiyansu wanda ma su suna ganin su ma da in ya sauko cikin su sai su yaƙi wannan mashirkan su ki musu kisa kisa na adawa to sun kafa ce ma annabi Muhammad ne dan hasada daga karan kansu shine hasadan me inda ya abuse hasada daga karan kansu dan me yasa wai annabi bai huto ba daga cikin su ina fata mun fahimta نعم shi ne Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirina la'anta Allah ta tabbata ga kafirai da yahudin da nasara sun san su yahudu akwai siffa annabi Muhammad akwai siffa shi cikin at-taura da injila allazi yajidunahu maktuban indahum bit-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum wizrahum wal-'alala allati kanat 'alayhim fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabawu nura allazi unzila ma'a ulaika humul muflihun نعم ina fata mu shi kuma annabi Isa ma sai da ya bada zan labarin zauwa annabi ba صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد الله يجزي عيسى ما اشتروا على ربه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Allah ya ce bi isa mashtarau bihi anfusahum cir da abinda kawunan su ya saye ma kansu suka saye rayuwar duniya suka kyale lahira cir da wannan abu ai sun zaɓi rayuwar duniya akan ula'ikan lazina shtarau alhayata duniya bil akhirah kuma can ula'ikan lazina shtarau dalalata bil huda ina fata mu bi isa mashtarau bihi anfusahum cir da abinda kansu ya saya siya ne suka yi da kudinsu an yi kuru bi ma an zalalla su kafirce abinda Allah ya zango su kafirce ma ƙurari baka yadda zalunci an yi nazilallahu min fadlihi dan Allah ya zango falalar shi alaman ya sha'u ga wanda ya so min ibadi daga bayan shi ya salam wai Allah ya ce cir yanzu dan Allah ya zango falalar shi ga bawan shi ga bayan shi ga wanda ya so Allah zai zaɓa annabi Muhammad bai hudo shi ba daga cikin bai hude ko ba da sari Allah ya ce cir da abin da suke ya za su ce ba kansu dan Allah ya zaɓi falalar shi ya ba wani bawa daga cikin bayan shi ya ce ba haka ba su ba mushrikan bankan da ƙarshe su ba me suka ce وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين الله يجي أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم wasu ma da ƙarshe su ma mushrikan makka kafiran amfa ya suka ce to a me yasa Allah bai sauko wannan Qur'anin ai kuma hallo da sai ya sauko shi a bisa wayansu mazaje guda biyu suka hudu wali da dan mujira da da- da Abu Jahil wai ai su shahararru ne ba marayu ba kuma gashi sun yi suna da kuɗi eh a sauko wani maraya su ma hasada haka nan kashi kai hasada mugunci ne duk inda nake sa a yi girman kai a yi kaza a yi kashe-kashe a yi kaza a yi kaza duk wani yaƙi da kaga an yi a duniya da hasada ce da ƙiyayya kuma duk wata soyayya da aka zamana lahiya soyayya ta sa aka zamana lahiya abu biyu ne kawai ko ƙiyayya hasada ko kuma soyayya sai fili babu da uku ina fata ku fahimta kawai da zalunci Allah ya san ko fallalar shi ga wanda ya so da Allah haka yake bai mushi he zaɓa wanda kuka raina sai ba shi dan talakkan talakoki ba a san shi ba ba a san sai Allah ya ya zama muluriya a gari ko a ƙasa gaba ɗaya kuma dan sarki ko dan babba ko dan mai kaza sai ya zama talakkan yo Allah in bai baka ba ba wanda ya sai baka نعم
in ya baka kuma ba wanda ya sa ya kwaci نعم
na hannu kasar na bai da hunba ishe ta rayuwar ta kuma mu ne muka raba wani aka ba shi iya kaza wani iya kaza abinda aka ba wancan ba shi ba aka ba wancan rarraba ce allah yi rabo ne rabo ya samu da kai ina fata fahimta amma yau ai wannan kafin da zire faɗa mu Allah ya wadi wa in yamsasaka Allahu bidurrin fala kashi wa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli wai shine naziri yazo yana fasara yana in rabo ya samu daga ba wai wai ake ce kai wanda yayi ilimi ka leka Qur'ani tun kafin a aji naziru ma Allah ya wada nan da shekara dubu da ɗari hudu da kaza ji fasara ce ba kawai ya zo in rabo ya to Allah ya ce wai ne kawai da ya sa piano ya sa gaga ya sa kitar solo da bass da piano ko kuma haka ya ce halaka ce waye ya ce waye ya ce wai ga mutum yana kare kai abu ba ka shaɗe wa kai ne ka ce ne ba amma haram eh yau yana rarrabe hikima ya ya kai ya fara ina fata ku ina fata ku Allah ya ce an nazila Allah min fadli ala man yasha dan Allah ya san ko fadlashi ga wanda ya so min ibadi daga bayin shi Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin yahudi sai suka dawo da hushi na Allah ala ghadabin hushi akan hushi Allah ya hushi da su kuma ya tsine mu saboda wannan hasad da suke da kiyayya walil kafiri na azabun muhir kafirai suna da azaba ta walakanci abinda muka wada daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu